أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى مدين أما بعد أيو إشرين قوة محرم شكرة تدبود إذا biyu wanda yake yi daidai da tara ga watan Septemba shekara ta dubu biyu da ishirin za mu ci gaba da wannan karatu kamar yadda Allah ba mu iko muka faro kuma yanzu za mu karanta littafin zuhudu dan biyar wannan kuma shine darasi na goma insha Allah subhanahu ta'ala Allahumma allimna as-sawaba wajen nibin al-akhta' za mu tashi harful kaf ko ala inna sibaqa sibaqa zuhudin wa ma fi ghairi dhalika min sabaqi wa yafna ma hawahu mulku yawma wa fi'lul khairi inda allahi bakin ستألفك الندامة عن قريب وتشحق وتشحق حسرة يوم المساكي هكذا يكون أتدري أي يوم ذاك فكر ذاك فكر وأين وأيكن وأيكن أنه يوم الم يوم الفراق وأيكن أنه يوم الفراق فراق ليس يشبهه فراق قد انقطع الرجاء عن التلاقي الله غفرت منا ألا كسورارا إن السباق lallai gaggawa ko kuma tsere tsere tserere niya su baka zuhudi shine tserere niya wajen zuhudu menene ma'anar zuhudu wajen kamewa da takaituwa kan abin da Allah ya baka na halas yan uwa idan ka sa shadda ko ka sa ko ka sa vowel kwanaki muna wata makaranta ta haddan alkurani an gayyace ni muhadara akan falalan alkurani nake tambayar su wai wani nake tambayar ɗalibai wai wace tufa ce yanzu ta fi tsada aka ce buwa ne ko buwa ne ko menene buwa ko na akwai buwa akwai gesna gesna ko ainihin yau ma na tafi jin gesna ko ba da ko ikon Allah ashe kai da za ta na hanya samu ga a ce me yake suna ba to Allah kai mana gafara to duk da za ka ɗinka kayanka da kabuwa sai gesna amma ka taƙaitu a kan abin da Allah ya maka arziki da shi kana da zuhur yanwa ba wai sai an ganka butu-butu da rigaya ga gu wai shi ne zuhudu ba a ba zuhuda nan wallahi ƙazanta ce kawai tsabaginta Allah shi yauta to tserereniya shi ne mutum ya tsere ko kuma shi ne tserereniyan da mutum zai yi wajen kamewa ka tsere mai yan uwanka kai kokari ka kame ka abinda Allah ya wadata ka da shi kawai shi kenan halas ɗinka ba ruwanka da faɗa ma dukiyan wani wanda ba dukiyan wani wanda ba naka ba wa ma fi gairi zalika min min sabaki sai ka ce wa ma min sabakin babu wani kuma tserereniya fi gairi zalika cikin koma bayan wannan wata ma'ana gudun duniya babu abin da ya fi zuhudu zuhudu sai ka takaita a kan ɗinka babu kuma abin da ya kai shi to kada manta gudun da ake ɗaya daga cikin guraren da ake ma hamzan anna kasara a ce inna a gaban alako ala inna auliya allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanuna ala innahum yasmin sudurukum ala na ala inna nasarallahi qarib ala inna silatallahi ghaliya kai jazakumullahu khaira to gashi anan sai ka mana yau da ce ne anna sai mu ci a'a ala jiga malam mai zuhudu za ku kuma wata kasada ne to Allah ya samu dace wa yafna ma hawahul mulku wa yafna ma hawahul mulku ma din nan mausuliya ce dukkan abin da mulki ya tattara shi yafna yawman wallahi wata rana zai kare abin takeici da bakin ciki kai banda kai banda kasa ta ta Najeriya ina ne za a ta mutum zai saci kuɗin da za a ce in za a ba 'yan najeriya za a ba kowa naira bi- ne- ne miliyan daidai Kai, ai wannan ma abin ya wuce hankali yo yan uwa ko da kwandala kwandala ce za a ba 'yan jihar kaduna karamin kuɗi ne wannan to wajen allah yaya mutum zai yi da haƙƙin mutane ran tashin alkiyama Allah shi kyauta ‘yan uwa kuɗi wallahi ba shine tsira ba kuɗi ka yi kuɗi kuɗi kuɗi kuɗi ba shine tsira ba a'a ka koma ma Allah ne kawai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine tsira ka yi addini kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka nemi ilimin addinin kuma ka yi kamar yadda annabi ya yi ‘yan uwa shine tsira shine tsira Allah ka samu dace ballantana kuma mai kuɗin mai kuɗi ya zo neman ta ai har kakanta ba sai an ja musu murna wallahi ku kun haye kun haye ikon Allah hasbunallahu wa ni'mal wakil ko kuma ma'aikaci ne a USA yana yana ma'aikaci ne a ba- a- America ya dawo Najeriya kuma ya ce a nan gida zai aure ya ga wata, ai ke mijinta America fa ke aiki ke kin san dala kawai malam eh ba mamaki ma ita uwan yarinya ba sai ya sa mata suna dala Allah shi kyauta wa fi'lul khairi inda Allah bakin sannan kuma ai alhanin aikin alheri a wajen Allah shine mai wanzuwa kun gane ko babu wani abin da zai wanzu zai tabbata na arziki da mulki ya tara kai wane ne kai gwamna ne kai shugaban kasa ne kansila ne a kai mai kudin kaza mai kudi ne to wallahi tallahi duk wani kudin ba ba ba, ba zai tabbata ba abin da ke wajen Allah na alheri shine zai wanzu ladan Allah sun ta'ala kenan wannan fasara ce ga wace aya ma indakum yanfadu wa ma indallahi bakin sata'alufukan nadamatu an karibin wallahi in baka daina ba in baka koma koma ka zama na Allah ba ma'ana ka nemi abin da ke wajen Allah ba wa ma indallahi khairul abrar ko sata'alafukan nadamatu wallahi nadama za ta lazimce ka za ka fada cikin nadama wa tashhaqu hasratan yawmal masaki aka ne ko na'am wa tashhaqu hasratan kuma za ka yi ihu saboda hasara fi makanin shahiq za ka yi ihu ran yaushe yawmul masaki ranan kiyama saboda Allah ce menene eh to menene ayan farko ayan kafin nan su wal tafatis saqu bisaqi ila rabbika yawma idhinil ranan da kwaburwa kwaburka za su harhaɗe kai dai kai ka san duk ko ka faɗa ka da ka faɗa ka ce za su haɗu kai ka san babu babu dama wannan yinin wahalan da kawai ke ciki ya ishe mutum Allah gafarta mana na'am to in baka daina ba ka zama salihu ba wallahi nadama za ta lizumce ka sannan kuma za ka yi ihu ranar hasara za ka yi ihu saboda hasaratan saboda hasara kaga hasaratan kamar maful da ajilihi kenan yawmul masaki zarfu maka zarfu zaman ko ranan da kabri ranan da ake ce mishi yawmul masak shine ran kiyama atadri ayyu yawmin zaka fakir atadri ayyu yawmin zaka jumla ce istifhamiya nan shin ko ka san wani yini ne wannan zaka ishara ne ina mene yawmul masaki shine musharun ilaihi fakir to kai tunani na'am wa aikin kuma suka sakankance annahu yawmul firaki ka sakankance wannan yawmul masakirin shine mene ranan rabuwa firakun wani irin rabuwa ne laysa yushbihuhu firakun wanda yake rabuwa irin ta duniya bai kama da shi ba ita rabuwa ta duniya za a iya hadewa amma ta ita rabuwa ta duniya mun tashi na ai za mu rabu ko Allah zai iya haɗa mota rana ko a kasuwa ko a banki ko a makaranta ko a gona ko makamancin wannan amma shi ko in dai ka rabu da duniyan nan to ka rabu da ita kenan ka da ita kenan babu saurin dawo daman dawowa wajen aribanta baya ko ko akwai saura Allah ya ce wannan rabbir ji'ul la'ali amal salihan bima tarakta Allah zai ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha babu dama daman dawowa ya laitana nuraddu fana fana amal salihan aka ne ko kaga duk ba su yi to yan uwa dukkan abinda kake nema ka koye shi ko ka iya shi ko ka san shi galibi sai ka shiga cikinsa ko menene kake so in kana son ka iya karatu sai ka shiga cikin karatun in kana son ka iya cin abinci sai ka shiga dumu dumu cikin cin abincin in kana son ka iya keke sai ka dauko keken ko ko kai ka taba ganin wanda yake koyi keke akan gado ai ba zai yi ba in kana son ka koyi noma sai ka shiga gonan in kana son ka koyi kasuwanci sai ka shiga kasuwancin haka nan ma rikici in kana son ka koya sai ka shiga cikin rikicin amma ban da aljanna da wuta su tun kafa a shige su ake nema tun a nan duniya ake neman aljanna saboda haka mai himma sai himma wanda kuma ke neman wuta Allah shi kare mu shi ma tun a nan zai neme ta Allah ka samu dace su ne guda abubuwa guda biyu da su tun kafin a shige su ake neman su Allah gafarta mana to firakun wani irin rabuwa ne laisa firakun yushbihuhu wanda yake babu wani rabuwa da ya kama da shi kadin ka ta'arraja'u a lokacin da yake kauna ta riga ta mene kauna ta riga ko fata ta riga ta yanke ani talaki gabarin mene gabarin haduwa ka duba irin soyayyen da ke tsakanin miji da mata ka duba irin soyayyen da ke tsakanin kai akwai soyayya tsakanin ɗa da uba kuwa? na'am akwai soyayya wacce tafi ɗa da uba? babu ɗa da mahaifinsa mahaifinsa ma na yi nike nufi ko uban kowan babu kaman shi babu kaman shi ko ba ka ba babu kaman shi amma kure ka duba dole haka za a rabin da ana son juna ana kaunan juna wallahi tallahi inda naka ne naka ne wallahi tallahi da baka da Allah bai dauke babanka ba da kullun yana na a raye gurfi ta zama a duniya kuna tare ka gani to Allah ka samu dace Allah gafarta mana harfu sin afi sabakat ya ma ya magabun tabni wa ma yubqi sibahu ala asasin aka ne ko wa ma yubqi sibahu ala asibahu ne ko sibahu asibahu ne وما يبكي السباق وما يبقى السباق على أساس ذنوبك جمة جمة تترى إذا ما ودمك حامد ودمك جامد والكلب كاسي وأياما أصيت الله فيها وقد هذي وقد وقد وقد حفظت عليك وأنت ناسي فكيف تطيق يوما يوم الدين جم حملا لأوزار الكبائر والرواسي واليوم الذي لا ود فيه ولا نسب ولا أهد واسي هاي أكوي فوازي فنم ينوا أبي السبا أس أبي السبخاتي يا مغبونو تبني يا مغبونو ندايكو يا حرف نداء ko adatu nida tanubu mana ba unadi to magbunu na kira ce wacce nan ko ta wace iri na kira maka suda to shi mil tafin wake kira ai mun yi da daɗi ko munada yun sabul munada idza kana mudafan aw shabihan bil mudaf aw nakiratan makasuda ko gari makasuda na kira ko gari makasuda ko gari makasuda gari makasuda ana mata mene ana mata nasuba ko to makasuda fa mabniya ce ala dhammi eh mabniya ce ala dhammi ko to shine nan sai yayi ya magbunu ya kai wanda aka yi mishi kamun ga duk wani wanda yake ya bar addinin Allah ya bar sunan mazo sallallahu alaihi wasallam ya koma duniya ya shiga cikin nan ya kai wanda aka yi mai kamun ga a fisabakati ta bini yanzu a kan kasar kan wace kake gini kana gina benaye kana gina gidaje kai kana ta ya- walwala kana daga kafada kai gashi ka gina bini kai gashi ka yi gine-gine kai gashi ka kawata gini kai gashi duk kasan nan babu wanda yake da gini irin naka gashi ka yi gini akan dutse yau ya saki hadda sata security wani ma security da na gani kwanaki na irin kyamarar nan da ake sata a gida saboda an ci gaba akwai wacce idan ka sayi ta yanzu za ka yi connecting har da wayanka idan ka kulle gidanka ka tafi kowa kowa a gidan duk wanda ya shigo gidan kyamara za ta dake shi kuma za ta yi za ta yi alam alam zai fito ta hansar dinka cewa ga wani ya shiga gidanka kana dannawa za a ga ga hoton shi ko kyamarar na nuna maka Allahu akbar an ci gaba amma kuma ci gaban mai haƙƙin rijiya ne kenan to irin waɗannan ci gaban da ake yi maimakon mu dawo mu faɗa mu koma ma Allah a'a da dama sai dai da fandare ma Allah ake yi Allah shi kyauta Allah shi kare ku na'am to wai akan kasar kanwa ce ko kasar fa- bakar abin nan kasar kanwa ko kuma kasan gishiri ya magabuni ya kai wanda aka yi mishi kamun ga tabi ne kake gini to kuma ka sani wa ma ya baka sibahu ala asasin asibahu kasar kanwa ko gishiri ma ya baka ala asasin bai taba tabbatuwa akan wani mene tushe ko foundation mai kyau a kasar kanwa ce ko dutse ne na kanwa wanda ke ya lalace sai ka je kai alkafura ka hau aka tun da ka sama aka sako ka akai wai kai dinka sauka akan dutse karke nitsewa za ka yi domin menene kasan da kike baki da kyau lalatacciya a ka duba ko kabari aka yi a wannan babba wai su lalle kasan kanwa fa malamai a duk kasan da take kasan da take za ta iya rubka a ta afka ka duba kabari ne fa za a yi ba kan kasa a rufe a komai a da wancan rusu amma sai a wayi gari kabarin ya- ya burma kabarin shi kanshi mamacin ya yi cicciki da sauransu ma'ana a kan irin wutan nan ƙasa ne za ka baje kore kai kana wai gine-gine har kana takama kana tunkoro duk zariya babu mai irin ginin ka ko ginin ka wallahi ci- daga china ka ɗauko ka- design din habba habba to ai wannan alama ce ta mene ka rude ka dimauce zai maka kamun ga karke sai a koma yanda Allah ke ce mana fala ta gurrannakum alhayatud dunya wala yagurrannakum billahi eh mana irin abin da da ya yi da mutum ya kashe a cikin gidan da kuɗi karke sai ya ruɗe shi mun banci wannan ko zunubuka jammatun alhanin ga zunubanka jamma masu yawa ta tara suna bibiyan izama sun ma arsalna rusuluna ta tara suna bibiyan tattabau bana ta tara izama suna bibiyan kasusuwa wadan uka jamidin alhanin ga hawayenka jamidin ya bushe jafun wal kalbu kasi ga kuma zuciya ta bushe a irin wannan hali dukiyanka ta ruɗe ka ga zunubanka suna ta yawa suna bibiyan juna sannan kuma ga shi ka bai kuka akan saɓan allah da ka yi hawayen ma ya bushe wal kalbu kasi zuciyan kuma ta bushe ita ma kina ya ce aka mene rashin tsoron Allah da dowa da kuma zuwa ga Allah duk inda mutum yi dukiya karke yi dukiya mai bala'in yawa karke haka zai koma sai dai wanda Allah kawai ya same shi ka dubi karuna shi ma me ce inna ma utitu ala ilmin kaji abin da ya faɗa kenan wa ayyaman asaita Allah fiha wa qad hufizat alayka wa anta nasi wa ayyaman sannan kuma bisa ga bugu da kari wa ayyaman sannan ga waɗansu ‘yan kwanaki asaita Allah fiha wacce ka saba ma Allah a cikin su lamirin ha ya uri ila al- a- ayyam din nan wa qad hufizat hakika an kiyaye waɗannan kwanakin alaika a kanka ma'ana an rubuce duk kwanakin nan da kai saban Allah wa anta nasi alhanin kai ka riga ka manta aikocin hadisi ma daga cikin mutane bakon da Allah zai sanya su karkashin inuwan da babu wata inuwa sai nashi da mutumin da yana zaune sai ya tuna ya ai ya saba ma Allah rana kaza ai yayi sabo kaza kawai malam sai irin shi ta ciki ta hawaye sai kuka sai kuka yana ɗaya daga cikin waɗanda Allah zai sa su karkashin wannan inuwa to yan uwa da ni da kai yaushe muka taɓa irin wannan tunani ko ke yaushe kika taɓa tunani kawai kina zaune kawai ke ɗaya hajja miro kina zaune kawai ke ɗaya kawai sai kika shiga kika shiga tunanin ai kin yi saban Allah rana kaza ko kika fashi da kuka kina roƙon Allah ya gafarta miki wani ma ba mai ma istighfarin sai rin da ya haɗu da wata mutuwa sannan ne za ka ga fara istighfari saboda ma dimin cewa da rudewa maimakon ya rinka astan gafirullah sai ya rinka astan gafirullah astan gafirullah ka gani to manzo sallallahu alaihi wasallam da kullun yakan yi istighfari sau 73 ko 100 to da ni da kai sai mu ga nawa ne namu wuridin wani adadi ne muka keɓance mu kanmu kullun zamu yi kullun mu yi shi kullun mu yi shi istighfari na da falala kai istighfari Allah ya gafarta maka zunubanka Allah ya gafarta mana zunubanmu kai istighfari Allah ya fitar da kai daga cikin kunci kai istighfari ka zama bankrupt ko kuma ka zama cobbler's kamar yadda muke cewa sai ga Allah ya bude maka hanyoyin arziki ka gani in tattaqullaha ya ja'alakum furkana sai kuma mene fa qultu fa qultu astaghfiru innahu innahu kana gafara ko yursilu sama alaikum midrada wa yumtikum bi amwalin wa banina ka gani wajen lokum anhara na'am Allah ka gafarta mana fa kaifa tutiku yawmad dini hamla fa kaifa tutiku hamlan to wai ta yaya zaka iya daukan wani kaya yawmad dini ranan kiyama kayan anan ma'ana zunubai ta yaya zaka iya dauka iya daukan zunubai a ran tashin alkiyama li auzaril kaba'iri ga kayayyaki ko kuma na'am kayayyaki na na manya-manyan zunubai da ka aikata warrawasi da manya-manyan duwatsu afwan karrawasi waɗanda suka yi kama da manya-manyan duwatsu wala ya hamilun na afkalahum wa afkalam ma afkalihim wala yusallu na yawmal kiyamati amma kanu yaftarun suratul ankabut ko barakallahu fikum ka gani li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah to wai din Allah yaya za a yi mutum a sa shi a bashi bindiga da kuɗi ya je ya kashe mutane don Allah ko mutane goma mutum ya kashe yaya zai yi da sunan tashar kiyama ya zai da sunan tashar kiyama ballantana kuma a ci da ballantana kuma ka ji a fili mutum ya ce shi ban san shi bai san adadin mutanen da ya kashe ba saboda zalunci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wai tsaya tukuna da Allah istighfari adadi nawa mutum zai Allah ya gafarta wannan kisan da yayi babu babu dole sai ma sai wanda wanda aka ce ya yafe ko kuma mene masu abin da sun yafe a to ko ai masu sun yafe to zunubin Allah an saba ma Allah kana da tabbaci shi ya yafe ba tabbaci to kuma sai aka rashin sa'a mutane 100 da mutum ya kashe 50 mummune ne Allah ya ce wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama masaukin farko kenan ko kuma labari na farko kenan na azaba sai mene khalidan fiha sai mene kuma wa ghadiba Allahu alaihi sakon labul kenan na azaba wa la'anahu sat labul kenan na azaba wa adlahu azaban fourth labul kenan na azaba wal yazu billahi an wa mu duba mu gani ka gani Allah shi kyauta Allah shi kare mu to sai menene malamai to fa kaifa tutiku yawmad din hamlan wai ta ya za a yi a ce ran tashin alkiyama ka iya rike na'am na'am na'am na'am na'am to insha Allah fa kaifa tutiku yawmal yawmad din hamlan ta yaya za a yi ran tashin alkiyama ka iya rike wani kaya na zunubai ko kuma ka iya rike wani kaya li'auzalil kaba'iri na manya-manyan zunubai karrawa su waɗanda yake sun yi kama da duwatsu yan uwa ko kaman dutsen ku ne karamin zunubi ne Allah shi kare mu huwal yawmul ladhi la wudda fihi to ka sani fa shine wata yinin wani yinin da babu wani soyayya cikin sa wai budurwa ta ga saurayinta a lokacin ta ce mamuda ka fi bismillah kwana biyu ina wallahi tana ji da kanta ne din kada ta ce din kada akwai zunubi da laifi da ta mishi ya kamo ta kata ya kata kawo ta kara gurin Allah shi ma saurayi gudu yake yi kada to tun da Allah ce yau mai layin fa'u malin wala banun ya ayu allazina amanu an fi kum mimma razaqnakum mene min qabli an yati yawmun la bay'un fihi wala wala khullatun wala shafa'a min qabli an yati yawmun la maradda lahu babu ba za kuma da kai ba Allah shi kyauta la maradda lahu min allahi وما لكم يومئذ من ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير لا ود فيه باب سويا cikin sa wala nasabun babu kuma nasawa eh a nan duniya ne za a ce dan sarki ne a kyale shi dan sarki ne ko ba dan gwamna ne a kai dan shugaban kasa ne a kyale shi na'am a'a mun banci wannan ko wala nasabun babu wani dangane wala ahadin muwasi sannan kuma babu wani babu babu wani mahaluki annaki da tafi siyakin nafi tafi dil to gashi nan wala ahadun bai wala ahadun wasi babu wani mahaluki mai ɗebe kewa lokacin nan a nan za ka iya ɗebe matan ka kewa tana rashin lafiya sai ta ji sauki ko kuma miji mata ta ɗebe miji kewa sai ta ji sauki amma babu yadda za a yi tashin alkiyama wani ya ɗebe ma wani kewa babu wallahi taimako Allah gafarta mana akwai wani guri can baya da ya ce mana karrawasi ya kamata walkalbu kasi ya kamata ne ya ce walkalbu kasin kun gane ko sai ya zama khabarun marfu'un bi dhamma mahzufa bi dhammatin muqaddara ala al mahzufa to amma sai ya ce kasi to ku sani wata luga ne na ga mana ko manqus kana luga biyu ko ka zo da shi da tanwini amma yawon din ka share ko kuma ka zo da yawon din kamar yadda kiran ibn abdullahi bin kafir ta zo da shi karrawa su haka shi ma haka harfu shin ko azimun hauluhu wan nasu fihi hayara mislu mislu masbut masbus mabsusil farashi bihi ta bihi ta bihi tatagayyaru al alwanu bihi tatagayyaru al anwaru khawfa وتضطرب الفرائض بارتعاشي هنالك كل ما قدمت يبدو فعيبك ظاهر والسر فاشي والسر فاش تفقد تفقد نقص عمرك كل يوم أكنكو نعم فقد أودى بها طلب المعاش أحول ولا قوة إلا بالله إلى كم تت إلى كم تتبأ الشهوات ثورا